أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
جامع ما جاء في القرآن ba jami'in matattarar a bayanan da suka zo a gaba da kirara
قال يحيى ya ya ce قال مالك imam malik ya ce في رجل دفع إلى رجل مالا قرانا dangane da wani mutum da ya ɗau kuɗi ya bayar ga wani mutum akan cewa shi wanda aka ba kuɗin ya je ya kasuwanci da su abinda aka samu na riba a raba shi ne ya ba da dukiyar kirara ga wani فجاء به سلاة sai shi wanda aka baiwa ɗin ya sai sil'a da kuɗin nan فقال له صاحب المال sai mai dukiyar ya ce da shi بئها ka je ka siyar وقال الذي أخذ المال shi wanda aka ba kuɗin ko ya ce لا أرى وجه بيع ban ga dacewar siyarwar a yanzu ba yadda kake cewa a siyar ai da haka ya dace ba kaɗan dakata za a samu mafita فاختلف في aka ذلك samu sabani tsakaninsu a game da haka shi mai kuɗi yana cewa lalle a sai da kayan nan don yana so ya karɓe kuɗinsa kenan la'alla a shi ko wanda aka ba yana cewa a'a in aka bari ai ta yiwu a samu amfani mai yawa قال sai imamu malik ya ce لا ينظر إلى قول واحد منهما a irin nan ba za a tsaya saurara wa ɗaya daga cikinsu ba ba za a tsaya duban abin da kowanne daga cikinsu ya faɗa ba ba za a ce bara a siyar din yanzu ba tunda mai kuɗi ya ce a siyar haka nan ba a ce lalle a bari ba tunda shi wanda aka ba dukiya ya ce a bari tukuna amma yadda za a yi a samu wuta على ذلك أهل المعرفة a tambayi ma'abuta sani da hange a game da wannan تلك الصلاة wanda yake sun san wannan sil'ar sun san irin yadda kasuwar ta ke hawa ke faduwa إن رأوا وجه بيع in sun ga a yanzu din nan masalan yadda aka taya ko yadda aka siya ya dace a siyar بيئا عليهما to sai a ce eh a siyar da sai a aiki da maganar mai kuɗi kenan a sannan وإن رأوا وجه وجهان in شذاذ ko sun ga cewa a'a ya fi dacewa a saurara to انتظر بها sai a saurara da sil'a wato a bi maganar shi amilin kenan a nan sai zama an bi maganar amilin kenan قال imam مالك malik ya ce في رجل أخذ من رجل مالا قرالا a cikin wani da ya karɓi dukiya daga hannun wani akan kiza- akan cewa kirara da dukiyar nan ta kirara ce فعمل فيه ya je ya aiki a cikin dukiyar ثم سأله صاحب المال عن ماله sannan mai kuɗi ya tambayi shi wanda aka baiwa kuɗi daga kuɗinsa ina kuɗi na قال هو عندي a ya ce yana nan a waje na wafirin cikakke فلما آخذه به amma da ya matsa akan cewa ina kuɗin suke a kawo قال sai ya ce قد هلك عندي منه كذا وكذا أي.
مال يسميه kaza da kaza daga cikin kuɗin sun halaka ya faɗi wata dukiya cewa ta halaka
وإنما قلت لك ذلك ya ce wacce magana da ya faɗa ta farko ta cewa dukiyar tana nan ba abin da ya taɓa ta ya faɗa ne don ka a kyale masa dukiyar قال sai imam malik ya ce لا ينتفع بإنكاره ba da kira tun da dai da bakinsa ya buɗe baki ya ce ya an dukiya tana nan to yanzu daga baya dan ya ce dukiya ta halaka ba za a saurari maganarsa ta biyu ba za a aiki da maganarsa ta farko wa yuhadu bi kirarihi ala nafsi za a rike shi da kirarin da yawa kansa إلا أن يأتي في هلاك ذلك المال بأمر yurafu bi قوله sai fa idan ya zo da wata hujja da za a tabbatar da cewa maganar nan da ya faɗa gaskiya ce game da halakar dukiya ya kawo shaidu kan cewa ai an yi kaza an yi kaza ga abin da ya halaka
إن لم يأتي بأمر in معروف bai zo da abin da yake sananne ba أخذ به sai a rike إقراره shi da ikirarinsa na farko ولم ينفعه إنكاره wannan inkari da ya daga baya ba zai amfane shi da komai ba قال مالك dole sai ya biya kuɗin kenan imam malik ya ce وكذا أيضا لو قال هب.
ربيت في مالي كذا وكذا haka nan ma yake hukuncin yake cewa za a rike shi da kirarinsa da zai ce na sami ribar kaza da kaza a dukiyar nan فسأله رب المال أن يدفع إليه ماله وربحه sai mai dukiyar ya ce to a tunda ka ce an sami riba ka je ka kawo uwar kudin da ribar da aka samu فقال sai daga baya ya ce ma rabitu fi bari shay'an an faɗa ma gaskiya ko kwabo ba samu na riba ba ban samu riba komai ba a ciki وما قلت ذلك إلا لأن تقره في يدي ban ce ma dukiya ta yi gaba ba sai ko dan ina son ka kyale dukiyar a hannuna na faɗi magana da ba gaskiya ba ne dan kawai a ce ka kyale dukiyar a hannuna فذلك لا imam ينفعه malik ya ce irin wannan ba zai amfane shi ba ba za a saurara ba ويهز ما بما أقر به Mhm. za a rike shi da abin da ya yi ikirari da shi إلا أن يأتي بأمر يعرف به sai قوله fa idan ya zo da lamarin da za a tabbatar da maganarsa da haka za a tabbatar da gaskiyarsa فلا يلزمه ba ذلك sannan ba a ce sai ya biya ribar da ya ce an ci ba قال مالك Imam Malik ya ce, game فعل da رجل mutum- مالا قرالا da yake ya ba wani dukiyarsa akan cewa a je a yi kirara فيبيع فيه ربحا sai shi wanda aka ba dukiyar ya samu riba a dukiyar nan da ya karba فقال العامل sai kuma aka saɓi saɓani akan ya aka yarjejeniyar raba riba shi wanda aka ba kuɗin ya yi tasarrufi ya ce قاررتك على أن لي أن لي الثلثين na yi kirara ne da kai bisa cewa ribar da aka samu za a kasa uku in ɗaukashi biyu ka ɗaukashi da فقال صاحب shi المال ko mai dukiyar ya ce قاررتك na yi kirara ne da أن kai لي bisa الثلثين.
cewa ribar da aka samu za a kasa uku ka ɗaukashi ɗaya
قال مالك imam malik ya ce القول قول العامل za a yadda da magana shi amilin a nan amma fa وعليه في ذلك اليمين dole ne ya rantse ya hada da rantsuwarsa za a yadda da maganarsa نعم إذا كان ما قال يشبه قرار idan مثله abin da ya faɗa ya yi kama da kirarar kamarsa ya zama kamarsa gwanin cewarsa a kasuwanci da fahimtarsa da tsayawarsa tsayin daka a wajen kasuwanci ya kai matsayin wanda mutane za su ɗau kuɗinsu su bashi a kan cewa ribar da aka samu a kasa uku ya ɗauka shi biyu tunda gwanin cewar mutane a kasuwanci na sassaɓawa wani ya gwanance kuma tsayawar tana sassaɓawa wani a tsaye yake eh a tsaye yake shi yasa ta yayi shuhura da haka cewa in ya karbi kuɗi yanzu nan za a ga kuɗi suna ta tafiya suna sama suna sama suna eh, suna ninninkawa saboda gwaninta sojan kasuwanci da kuma irin tsayawarsa وكان ذلك نحو مما يتقارب عليه الناس ya zama kuma abin da ya faɗa ɗin yana daf da abin da mutane suka yi kirara a kansa ba nesa yake da abin da ake kirarar da shi ba ga al'ada وإن جاء بأمر يستنكر amma in ya zama ya zo da magana da ba za a yarda da ita ba ليس على مثله da yake galibi mutane ba sa kirara a bisa karata kamar galibi ana yin kirarin ne a ce shi amilin a bashi kwata na riba wato a bashi kashi ishirin da biyar cikin ɗari ko a bashi sulusi a bashi kashi talatin da uku da dubu uku a cikin ɗari ko abin da ya kaba da haka. amma shi sai ce ai susani aka yi za a bashi kaga ya ninka kenan to wannan lamin saddaq ba za a gaskata shi ba ورد إلى قرار za a mai da مثله shi ga kirarar kamarsa قال مالك نعم، مالك يجي.
على رجلا مئة دينار wato kamar قراراً.
da ke nan aka duba sai a ga an sanya abu biyu a matsayin kamar shaida ce ga shi wato a magana shi aminin kira abu biyun ko da aka saida aka sanya su kamar shaida shi ne zamowar haka yushbihu kira da mislihi da kuma kaunu zalika mimma ya taqarrabu alaihin nasu a dubi matsayinsa matsayinsa kamar wani bangare ne na shaidar abin da ya faɗa kuma abin da mutane suke kirara da shi kamar wani bangare ne na shaida akan abin da ya faɗa to shi yasa in ya hada da rantsuwa sai ya zama kamar wanda ya yi da'awa ne ya kawo shaida biyu in aka yi da'awa aka kawo shaida biyu akan abin da aka yi da'awa ai kaga da'awar kaiwa take za a yi hukunci da cewa wato shi mai karar yana da gaskiya
قال مالك إمام مالك يجي.
لرجل game da mutumin da ya ba wani mutum dinari ɗari bisa kirara فاشترى بها سلعة shi wanda aka ba dinari ɗarin sai sai sil'a da ita ثم ذهب ليدفع إلى رد سلعة مئة دينار sannan kuma ya tafi zai ba da dinari ɗarin ga mai sil'ar فوجدها قد sai ya سرقت samu an sace ta ya ajiye ta ya yi siyayyar an sayar masa ya je ya ɗauko inda ya ajiye sai ya samu an sace to ya kenan فقال رب المال بئس العتا a sai shi mai kudin ya ce to yanzu yadda za a kayan da ka siya bashi ka je ka sai da su فإن كان فيها فرد in Allah ya sa an samu riba كان لي ka bani in rage asara ka bani in rage asarar nan da nai وإن كان فيها نقصان idan ko an samu tawaya ma da aka tashi siyar wannan ma kuma sai aka sake haduwa da wata matsala كان عليك sai kai ka biya su لأنك أنت domin ريان kai ne ka so zata uwar kuɗi
وقال المقارن a shi ko wanda aka yi kirarar da shi ya ce بل عليك وفاء حق هذا a'a ai kai ne yake wajibi ka biya mai kaya kudinsa إنما اشتريتها بمالك الذي أعطيتني domin na siya ne da kuɗinka kuɗin da ka bani kuɗin kuma da Allah ya kaddara an sace
قال مالك ta sai imam malik ya ce يلزم العامل المشتري ada usamaniha ilal bayi a ba da kudin sila zuwa wanda ya sai da sila ya zamo dole akan amilin kirarar wanda shi ne ya siya shi ne ya siyo
ويقال لصاحب المال المال الجرالي za a ce da shi mai dukiyar ta kirara يا ريشيشا in ka ga dama فأدي مئة الدينار ilal muqarar ka ba da dinari ɗarin da shi wanda kuka yi mu'amalar kirarar da shi والسلعة in بينهما ya zamo hajjar sai ta in ya so kenan sai hajjar ta zamo tsakaninsu فتكون جرالا da zama على kirara ne bisa abin da dalilin farko ta kasance a kai فإن شئت in ka ga dama kuwa فابرأ من السلعة ka ce ba ruwanka da maganar kayan nan فإن دفع المئة دينار ila lamin idan shi mai dukiyar ya yadda ya ba da dinari ɗarin ga amilin كانت جرالا sai zama kirara ce bisa tsarin kirara ta farko waccan an yi asarata kuma sai a duba a ga tayo a wannan allah ya mayar da waccan din amma samu wata riba فإن أبى idan ko yaki ya ce shi ba zai bayar ba كانت السلعة to sai ya للعامل sila ta zama ga amilin وكان عليه amma kuma a ce shi zai biya zai biya kudin kuma duk yadda ya sayar riba ta su ce
قال مالك imam malik ya ce a cikin da المتقارئين suke mu'amala da kirara إذا تفاصلا idan suka rabu فبقي بيد العامل من المتاع الذي يعمل فيه in khilaqul kalimati aw khilaqul sawli aw ma ashba وما zalika أشبه ذلك ya zama kamar tsofaffin sarka tsofaffin sarkuna ko tsofaffin tufafi ko abin da ya kama da wannan ya rage a hannun amilin daga kayan da ake aiki da su ya zama a sukan sa kayansu a wasu akwatuna ne to ga tsofaffin akwatuna wanda ba wata daraja ce cancan da su ba sun rage a hannun amilin قال مالك a imam malik ya ce كل شيء من ذلك kowane abu daga irin wannan كان تافها da ya zama wulakantacce ba mai daraja ba ne لا حرب له da ba shi da wata babban magana فهو للعامل to ya za a bar shi ga shi amilin ba za a ce da zai sai ya mayar ba tun da ba bane wanda mai daraja wanda zai tsone ido ولم أسمع أحدا ya ce ban taɓa jin wani ba cikin malamai da yake ya ba da fatuwa da cewa ai amilin dole ya mayar da wannan وإنما يرد من ذلك الشيء ana mayarwa ne daga wannan abin da yake yana da kuɗi وإن كان شيئا له اسم wato kuɗin da yake sun kai kuɗin da za a nuna game da aikin da suka yi aiki ne na za su wanda ke bukatar a ce a kuma su motoci na raba kaya za a ringa kakkaiwa ko za a ringa zuwa ɗauko wani abu daga can yanzu idan motocin nan da suka rage bayan duk an gama sai zama motocin nan suna da daraja su kansu sun yi su jari ga wani da a ce dole an yi kirara ya mayar amma idan ya zama a da su wuce wasu wil babu ba ƙanana ba wani abun a zo a gani bane su ne suka rage wanda ba wata daraja ce da su ba to wannan amini ba za a ce sai ya mayar ba
نعم وإن كان وإن كان شيئا له اسم da idan abu ne wanda yake yana da suna مثل الدابة kamar dabba أو ko الجمل raƙumi أو الشاة ko زكونة kuma shazakuna wato wajen da ake ajiye kaya rumfa babba أو أشباه ذلك ko abin da ya kama da wannan ما له daga abin da سبب yake yana da kuɗi فإني أرى أن hanyar kusa ba يكون muke da wurin kaza ana ganin ya mayar masa da abin da ya saura a wajensa daga wannan إلا أن يتحلل صاحبه من sai fa ذلك idan ya nemi me shi ya yafe masa daga wannan in ya nemi cewa to ga ka za fa ya rage ka ban min in yace ya ban masa to wannan na ba asa
كتاب المساقات to an gama littafin kirara sai kuma littafin musaka shine yadda za a yi wato a yarjejeniya tsakanin mai gona ko lambu wanda ake ban ruwa amma wanda yake na bishiyoyi ne ana yau bishiyoyin ban ruwa cewa wani ya karba aiki ya zama shi zai ban ruwa ya'yan bishiyar da aka samu a raba a tsakani da shi mai gonar da shi wanda ya yi aikin to shi ne musaka wanda ita ma dai ta wani wajen ta yi kama da kirara tunda ita ma dukiyar ta wani ci aikin kuma na wani abinda kuma ya sami ne za a raba illa iyaka ita wannan ba kuɗi ba ne a a shukoki ne ko bishiyoyi littafin musaka littafin musaka ما جاء في abinda ya zo a المساقات game da musaka حدثنا حدثنا يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليهودي Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce da Yahudawan Haibara يوم الفتح yawan mabtata Haibara ranar da ya buɗe Haibara يقركم فيها zan kyale ku a cikin ta أقركم الله yadda Allah ya nufi a kyale ku على أن السماء in ya so dabinan da suke wato Haibara ku ci gaba da kula da su duk abin da ake yi ku ci gaba da yi duk 'ya'yan itatuwan 'ya'yan dabinan da aka ɗiba sai mu raba mu muna da rabi ko kuna da rabi قال yace فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يبعث عبد عبد الله بن رواحة manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana aika Abdullah ibn Rawahata فيخرس بينه وبينهم ko to sai ya kirdado ko fa ya haɗu su ya kirdado tsakanin manzo da su
ثم يقول sannan ya ce إن شئتم falaku in kun so naku ne وإن شئتم in فليأخذ ko kun so ya zamo nawa wato in wannan za ku ɗauka ku ɗauka in wannan za ku ɗauka ku ɗauka فكانوا يأخذونه sun kasance duk abin da ya kirdada ya faɗa suna aiki da shi su yahudawan haibara suna aiki da abin da shi Ibrahim Rawahata ya faɗa wannan hadisi dai yadda ya zo a nan ya zo mursali tunda ba a faɗi na sama da tarihi ba da faɗi ka faɗi sa'idun musayyabi ba a faɗi waye ya ruwaito shi ba sama da sa'idun musayyabi an ce duk galibi wanda suka ruwaito hadisi daga ibn shahab zuhuri haka suka ruwaito shi sai ko sa'ad ibn abil ahram to shi ya ruwaito shi daga sa'idun musayyab daga abi hurairah ashe abu hurairah ne na sama da tabi'i
نعم ثم يقول
وحدثني مالك.
وحدثني مالك imam malik ya bin hadisi عن ابن شهاب ya karɓa daga ibn shahabi عن سليمان بن ya karɓa daga يسار sulaiman ibn yasari أن رسول الله cewa da Allah sallallahu alaihi عليه wasallam shi ma dai wannan kamar wancan din ne Eh, illa ya kashi wannan wanda suka kawo shi ba tasiri suna da yawa abu dawud da ibn majah sun rawaito shi a matsayin mansuri daga wato maimunun bin hira da kan samu daga abdullahi abbas to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kana ya ba sallallahu alaihi ya kasance da aka abdullahi rawahata لا هيبرة da zuwa haibara فيحرس بينه وبين يهود هيبرة ba abdullahi rawahata kirdadi da bino da aka samu tsakanin manzo sallallahu alaihi wasallam da yahudawan haibara قال ya ce eh فجمعوا له حليب sai wato yahudawan haibara suka tara wa abdullahi rawaha kayan ado karfan ado ne irin karfan adon matansu sarƙoƙi ne yare ne a warwaro sai suka ce da قالوا shi له هذا لك wannan kai muka kawo wa واعتب أن amma abin da muke bukata da Allah in ka tashi ki dan mana ragi haka mai mana ya kamata وتجاوز بالقسم kai ketare a wajen raba قال عبد الله بن sai Allah da rawata yace يا معشر اليهود ya ku jama'ar yahudawa ya nuna musu matsayin musulmi na hakika yadda ake bukatar musulmi a kowane matsayi ya tsaya haka yace ya ku jama'ar yahudawa والله إنكم لمن أبغض خلق الله إلي ina rantse muku da Allah ku dinnan yahudawa kuna cikin mut- halittar Allah da na fike kuna cikin halittar Allah da na fike وما ذاك بحاملي على أن أحيف عليكم amma duk kiyayyar da nake muku ba za ta sa in zalunce ku ba zan sa na fi son a wata ruwa yake cewa kuma a duniya a halitta ba wanda nake so kamar manzo amma soyayya da nake masa ba za ta sa in ƙara masa bayan zarra akan abin da yake nasa ba iyaka haƙƙinsa kawai zan fitar masa kuma kuma iyaka haƙƙin
فأما ما أردت من الرشوة ya amma abin da kawai mun ta yi na daga cin hanci فإنها to ku سوء gane haramin ce cin hanci nan haramin ce وإنا لا mu musulmi ba ruwanmu da ita musulmi na haƙiƙa ina shi ina cin ina karɓar cin hanci sai فقالوا بهذا ya gudawa suka قامت ce a lalle السماوات kan ga والأرض wannan ne samai da kasai suka sa lamari gaba daya in an bar cin hanci an bar rashuwa komai zai gyara amma matukar zai zamo a komai ana duban rashuwa ne wa mewa ne ya aiko na gaisuwa to ai ba abin da zai samu tabbata
قال مالك imam malik yace إذا ساق الرجل نهلا idan mutum ya ba da musaka bishiyoyin da binai وفيها البياض ya zamo a gonar akwai wani fili inda ba bishiyoyin فما ازدرع الرجل الداخل في البيار abinda shi mutumin ya noma wanda daga wannan filin shi wanda aka yi musaƙar da shi
فهو to له ya zama nasa da zai zama a gona ga wani guri inda ba wata bishiya ba komai sai ya ce ba za ta ya dasa nasa bishiyoyi a wajen don ya ringa ɗiba to shi kenan wannan nasa ne shi kadai mai gona ba ya ce sai an raba wannan da shi ba ko kuma ya ce a to tunda fili ne ba za ya ringa ya raba wata masararsa ko wani abu ya ringa nomawa a wajen ba za a shuka masara ko ba za a sa kuɓewa ko wani abu to in yi haka din ya zama nasa in dai filin ba mai yawa ba ne malamai suka ce in filin fa ba mai yawa ne can ba قال ya yace imam malik yace وإن اشترط صاحب الأرض أنه يزرع في البيار نفسه idan mai gona ya sharɗanta a kan amin cewa zai noma wannan zai shuka wannan inda yake ba koma amma ya zama na shi mai gonan ne فذلك لا يصله to wannan bai dace ba لأن الرجل الداخل في المال domin shi mutumin da zai aiki a gonar يسقي لرب yana bar ruwa ne yana kula da noma ne don shi mai gona aikin da mai gona ne zai amma ya samo wani danye masa فذلك زيارة dogo bayan nan ya ce a'a bara sai ya shuka masa wani waje kuma shi zai ɗebi wannan shi kadai abin da ya fito a wannan wajen to wannan ƙari ne ya ƙara masa shi yasa ya zama wani nau'i na garari ya shiga ciki
قال ya ce وإن اشترط الزرع بينهما amma in ya ce ga nan filin ka zo shi ma ka nome amma abin da aka samu da ni da kai mara فلا بأس to بذلك a sannan ba laifi da irin wannan tsarin إذا كانت المؤونة كلها على الداخل في المال in fa wahala gaba daya wahala aikin ta zama tana kan shi wanda aka kirawo ya aiki a gona البذر dangane والسبيل da samo iri ko barwa ko gogayya da shukar gaba ɗayan nau'o'i na gogayya
فإن اشترط الداخل في المال على رب المال annal bazara alaika da shi mutumin da aka ba aiki a gona don a raba ya'yan itatuwan da aka samu a gonar zai sharɗanta bisa mai dukiyar cewa in kayan da sai dai ka kawo iri kai ka kawo irin da za a shuka wannan filin inda ba shuka كان ذلك غير جائز to wannan sai ya zamo bai halatta ba لأنه قد اشترط على رب المال زيادة domin ya sharɗanta daɗi ne akan mai dukiya da yake ya ƙara masa وإنما تكون المساقات ita fusaka ana yin ta ne على أن على على الداخل في المال مؤونة كلها bisa cewa gaba ɗayan aiki na kan wanda aka kira ga dan ya aiki ya kula da gona shi wanda aka ce ya zo ya kula da gona shine dole zai duk wani aiki wannan fakata haka nan ma ci da ba su aiki a gona idan da zai bukatu sai an gayyato wasu wanda za su yi aiki a gonar to shi wannan shine zai biya su ولا يكون على رب المال منها شيء kada wani abu daga gare ta a ce ya hau kan shi mai gona فهذا وجه المساقات المعروف wannan shine tsarin musaka wanda aka sani
قال مالك imam malik ya ce في العين dangane da idan ruwa da take tsakanin mutum biyu idan ruwa ne mutum biyu suna amfani da shi wannan ya amfani da shi ya bar ruwa a gonarsa wannan ma ya amfani da idan ruwan nan ya bar ruwa a gonarsa فينقض ماؤها sai ruwan ya kafe فهو يريد أحدهما أن يعمل في العين ɗaya daga cikinsu ya yi nufin cewa bara ya yashe idan ruwan لا ويقول الآخر ɗayan ko a maimakon a yi zo a haɗa a yi ya ce shi bai samu abin da zai aikin da shi ba إنه يقال للذي يريد أن يعمل في العين yadda za a za a ce da shi wanda yake nufin ya yashe wannan idan ruwan dan ruwan ya dawo a ce ka je ka yi وأنفق duk abin da za a kashe ma dan a samu ruwan ya dawo ka iya kashewa ويكون لك الماء كله amma matukar kai kaɗai ne kai aikin ko kai kaɗai ne ka kashe kuɗin akan ruwan nan a samu ya dawo to in ruwan ya dawo ya zama naka kai kaɗai تسقي به ka kai bar ruwa da shi ويسألك بمثل ما أنفقت sai fa abokin aikinka ko abokin mallakarka ya yadda ya kawo rabin kuɗin da ka kashe
فإذا جاء بمثل ما أنفقت in ya zo da rabin abin da ka kashe أحد حصته to sai ka fi nasa rabon daga ruwa وإنما أوتي الأول ما abin da كله yasa aka ce da farko a hukunci da ba shi na farkon ruwan gaba ɗaya كأنه أنفق domin ya kashe kuɗinsa akan ruwan ya dawo ولو لم يدرك شيئا بعمله da a ce kuɗin da ya kashe ba a samu nasara ba an yashe an yashe an kashe kuɗin an kashe kuɗin sai ruwan ya ki dawowa لم يعلق الآخر من النفقة شيء shi ɗayan ba a ce ya biya shi komai ba ya zama asara ya yi asara kudinsa
قال مالك imam malik ya ce وإذا كانت النفقة كلها المؤونة على رد الحائض idan ciyarwa gaba ɗaya ci da wanda aka ɗauko su yi aiki ko ci da dabbobin da ake aiki da su a gonar da aka yi musaka a kanta ko ko duk wahalce-wahalce na aiki suka zama suna kan shi mai gonar ولم يكن على الداهر في المال شيء shi wanda aka ɗauko don yi aiki ba wani abu da ya shafi wannan da ke kansa إلا أنه يعمل
biyadihi بيده sai dai kawai ya aiki da hannunsa إنما هو أجير ببعض السوي to kamar an tsoce shi ne ya aiki bisa cewa za a ba shi wani bangare ne 'ya'yan itatuwar da aka samu فإن ذلك لا imam malik ya ce wannan bai daidai ba لأنه لا يدري كم إجارته domin a wannan halin gashi ajiri ne shi amma ba a san nawa ne ladan da za a biya shi ba ita ko idara kamar bai kamar ciniki ce dole sai an san komai a ciki wa kullu aqali bai'in bi gararin aw hadarin fi samanin aw ajalin a fi musamanin aw musunin aw ajalin fala yujuz
إذا لم يسمي شيئا يعرفه idan dai ba a ambaci wani abu da kowa zai zama ya sani ba ويعمل عليه da za a ce ya yi aiki a kansa لا يدري ba a sani ba ذلك wannan zai zama ɗan kaɗan أو يقصر ko zai zama da yawa قال مالك imam malik ya ce وكل مقارن dukkan wanda aka yi kirara da shi أو مسائم ko wanda aka yi musaka da shi فلا ينبغي له أن يستثني من المال ولا من النهر شيئا دون صاحبه ba daidai ba ne akan shi wanda aka yi kirarar da shi ko wanda aka yi musakar da shi ya ce zai ware wani abu daga dabine banda mai mai dukiyar ko banda mai dabinan
وذلك wannan kuwa أنه يصير له أجيرا zai بذلك zama kamar an soce shi ne da wannan يقول kamar ya ce ne سائك على أن تعمل لي shi mai gona kamar ya ce ne zan musaka da kai bisa cewa kai min aiki a gona ta kaza da kaza نعم da na bishiyar dabino kaza da kaza da za ka ringa mata ban ruwa وتعبرها wata amiruwa za ka ringa kaɗa mata kilili وأقاربك في كذا ko kuma zan muƙarara da kai akan kaza da kaza na daga dukiya على أن تعمل لي بعشرة دنانير bisa kai min aiki da dinari goma ليس مما أقاربك wato za ka aiki gare ni a wata dinari goma ta zan baka ka ringa yi min kasuwanci da su amma wannan ba su daga cikin abin da na yi muƙararar da kai akai ne kirarar da kai akai إن ذلك لا imam malik ya ce يجوز.
irin wannan bai dace ba bai kyautu ba a ce za a yi وذلك الأمر عندنا wannan shine tsarin da na tarar duk malaman mu suna bi
قال مالك imam malik ya ce والسنة في المساقات sunna tsari a cikin musaka التي يجوز لرب الحائل wanda yake ya halatta ga shi mai gona ya sharɗanta ta bisa amilin musaka شد الهزار shine kamar ɗaure wato ɗaure kewayen da aka yi wa gonar ko lambun ya zama kewaye wanda aka yi ya ringa kula yana ɗaure inda ya yi sako-sako نعم وجم العين wahammur da kuma yashe idan ruwa yashe idan ruwa وسرو الشرب da kuma tsabtace hanyar da ruwa yake bi وإبار النخل da kaɗa kilili ga bishiyar dabino وقطع da الجليد sare tanka وجد السمي da kuma yanke 'ya'yan itatuwa هذا وأشباهه wannan da ire-irensa su ne ke hawa kan shi amili للمساقي شطر السمي bisa cewa shi wanda aka yi musaka lil musaka shi wanda aka musaka da shi za a bashi rabin 'ya'yan itatuwa أن- أو أقل ko من ƙasa da ذلك wannan أو أكثر ko abin da yake ya faka إذا ترى matuƙar dai sun yi yarjejeniya a kai غير أن صاحب الأصل sai dai shi mai gindin mai gonar لا يشترط ابتداء عمل جديد ba daidai ba ne ya ce zai sharɗanta wa amilin musaka farar da wani aiki sabo kamar ya ce dole shi zai katangance can ɓara wannan ba daidai ba ne amma cewa an akwai akwai dannin a wajen amma shi ya ringa bi inda ya sako-sako ya ɗaure ya kyautata ɗaure shi to wannan daidai ne يورث العامل فيها da za a ce amilin ya farar a cikin wannan gonar من بئر يعتبرها kama a ce ya zo ya haƙa rijiya أو عين يرفع رأسها ko kuma idanun ruwa da zai ɗago ta ya zamo tana fitowa sama sosai أو جراس ko da shi da zai dasa a ciki to duk wannan ba daidai ba ne a ce za a ɗora wa amil
يأتي بأصل ذلك من عنده a ce ya zo da asalin wannan daga wajensa أو سفيرة aure firatin أو رفيرة ko kuma hanyar da ruwa yake bi نعم.
ko matattarar ruwa ya biniha da shi ne zai gina wadda babu ita da to shi ma wannan bai halatta ba amma in akwai ta aka ce ya ringa gyara ta ko yana yashi hanyoyin to wannan ya halatta تعزم فيها نفقا da kuɗin da zai kashe a ciki za ya zama sun yawa ko wahalar da zai yi ta yi yawa وإنما ذلك بمنزلة أن يقول رب الخائف wannan matsayinsu ɗaya da a ce shi mai gonar ko mai labbin ya ce ga wani mutum daga mutane ابن لي ها هنا baitan ka gina min gida a nan أو يغفر لي بئرا ko ka haƙa min rijiya أو أجر لي أجر لي أين ko kuma ka ya wato gudanar min da idan ruwa أو إمل لي أملا ko kai kai min aiki aiki بنصف ثمر هذه da rabin 'ya'yan bishi- 'ya'yan bishiyoyin da ke lambun nan nawa gaba ɗaya قبل أن يطيب ثمر الحائض kafin a ce 'ya'yan itatuwan da ke cikin lambun sun fara nuna ويهل بيعه kafin a ce sai da su ya halatta وهذا بيع الثمر قبل wannan ya zamo kenan kamar sai da 'ya'yan itatuwa ne kafin a ce da dacewarsa da ci ya zo
وقد نهى رسول الله صلى الله عليه hakika ko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi hani عن بيع الثمار daga sai da 'ya'yan itatuwa حتى يبدو ثمرها.
har sai an tabbatar da ta fara nuna za a iya amfani da ita قال مالك imam malik yace فأما إذا طاب amma wakacin da 'ya'yan itatuwa yake sun gama nuna وبدا سلامه dace wasu da ci ya fito fili وحل بيعه ya halatta a sai da shi kenan
ثم قال ربيع to a sannan a sannan wani mutum yace da wani mutum لمن لي ka zo ka aikata min wani abu daga cikin wayannan ayyukan لأمر يسر don ga wani aiki da ya ambata kamar zo ka haƙa min rijiya a gonan nan tawa لا بنصف بنصف ثمرها إليها in ya so in na tashi biyan ka zan biya ka da rabin 'ya'yan bishiyoyin da ke lambun nan ko gonan nan tawa فلا بأس بذلك kuma malik ya ce wannan ba laifi a shi وإنما استأجره بشيء معلوم ya ya soce shi ne da wani abu wanda yake sananne معلوم wanda yake an san shi لا قد رآه da shi wanda aka surta amma ya gani ورضيه kuma ya yadda أما المساقى amma musaka فإنه إن لم يكن للحائض ثمر lamarin da shanin idan ya zamo gonar ba 'ya'yan bishiya أو أقل أو قل ثمره ko 'ya'yan bishiyar ya zamo 'yan kaɗan ne أو فساد ko sun ɓaci فليس له إلا ذلك to bai da wani abu- abu in ba wannan ba وأن الأجير shi wanda aka surta لا يستأجر ba a surce shi ba sai da- sai ko da wani abu abin ambato wanda aka ce ya zo ya yi an ce za a bashi a gwad- gwargwadon kaza ne daga 'ya'yan bishiyar nan لا تجوز الإجارة إلا بذلك to a wannan an tabbatar ijara ba ta halatta sai fada inda yake an ayyana an san abin wanda yake muayyani amma idan ya zamo abin a rufe yake ko bai kai matsayin a siyar ba to wannan bai halatta
وإنما الإجارة da dai ijara ba ciniki ne daga kuna
إنما يشتري منه عمله a kamar ya sai aiki ne daga shi amilu yanda siyan kaya yake daga mutum ha- daga wajen mutum haka nan ma siyan aikinsa ma'ana a surce shi ya aiki don a biya shi ولا duk abin da zai iya shiga a ɓangaren ciniki a ce ya ɓata cinikin to a ɓangaren ijaran ma in ya shigo zai hukunci da cewa wato zai sa a yi hukunci da cewa ijara ta ɓaci ولا يصل ذلك baki ɗin wannan ba daidai ne a ce za a yi ba له الغلط matuƙar dai akwai garari garari zai shiga masa لأن رسول الله don mazala sallallahu alaihi wasallama ya yi hani daga duk wani ciniki da yake ya ƙunshi garari قال مالك imam malik ya ce السنة في المسلم tsarin da ake bi a wajen musaka a wajenmu a madina أنها تكون في أصل كل نهر ana yin ta ne a gindin duk wata bishiya na dabino أو كرم ko inabi أو زيتون ko zaitun أو رمان ko rumman أو في أو في aw firsikin ko nau'in bi- 'ya'yan bishiyar da ake kira firsiku أو ما ko أشبه abin da ya kama da wannan daga asalai جائز in a yi haka din ya halatta لا بأس به ba laifi da shi ga bishiyoyin dabino kaza ne a gona a a kiran shi amilin ka zo ka ci gaba da ban ruwa da kula da su in ya so in 'ya'yan sun nuna sun kai wakacin a yanke to kai ga abin da za a baka a cikin 'ya'yan shi ko mai asalin dabinon mai gonar ga nasa raba
على أن لرد المال نصف الثمر من ذلك bisa cewa shi mai gonar za a ba shi rabin 'ya'yan itatuwan أو ثلثه ko sulusin 'ya'yan itatuwan أو ربعه ko rubu'insa rubu'in 'ya'yan itatuwan ko abin da yake ya fi haka yawa أقل ko abin da yake bai kai haka ba ma matuƙar da kowa ya yadda da shi amilin musaƙar da kuma shi mai gona
قال مالك imam malik ya ce والمساقات أيضا musaƙa kuma تجوز في الزرع tana halatta a yi ta a sho- a noma wanda ba na bishiyoyi ba إذا هرج amma fa da sharaɗin a ce ya fito ya miƙe ba daga shuka ba an shuka dawa ko shinkafa ba ta riga ta fito ba balle har a ce an ga ta fara girma a ce za a kira wani to kai zo ka ringa kula da wannan kai noman in ya so duk abin da aka samu za a raba to wannan bai halatta ba amma in ta fito ta fara girma a kiran wani cewa zo ka ga shukan nan ka ci gaba da kula da ita in ya so in ta kai lokacin girbi aka girbe to kai ga naka rabon a ciki to wannan ya halatta فأجاز فأجاز صاحبه عن سقيه ya zama mai shi ya gajiya ne daga ban ruwa ko yin aiki wa ilaji ko gogayya da shi والمساقات في ذلك musaka cikin wannan shi ma dai ya halatta قال مالك imam malik ya ce لا تسمع المساقات في شيء من الأصول musaka ba ta dace ba a cikin wani abu daga asalai مما تدل فيه المساقات daga inda aka ce musaka na halatta إذا كان فيه ثمر ba a cewa to ai musaka idan akwai 'ya'yan itatuwa a cikin wajen قد طاب da haƙiƙa ya nuna وبدا سلامه zamowarsa lafiyayye ya ya fito fili ya nuna alhali yana lafiyayye وهل بيع ya zama ya halatta a sai da shi to a sannan ba a kira wani amili a ce zo ka ci gaba da kula ba in ya so 'ya'yan bishiyan nan ma raba wannan bai halatta ba وإنما ينبغي أن يساق من العام المقبل ya dahil je a irin nan ya dace ne a yi musaka da shi wanda za a yi musakar da shi daga baɗi amma ba daga wannan shekarar ba وإنما مساقات ما حل بيعه من الثمار domin a ce za a yi musaka akan abin da ya halatta a sai da shi daga 'ya'yan itatuwa jaratun ai ba musaka ba ce ijara ce tunda ban ruwa ban ruwa ga abin da yake bukatar ruwa abin da in ba ruwan gaba ɗaya ba zai kai ba to amma wannan ko ba ruwan ba a ce ba zai kai ba tun daga shi ya halatta ma a sai da shi ma'ana kenan ya dace a yi amfani da shi a sannan
لأنه إنما ساقى صاحب العسل ثمرا domin shi ya yi musaka ne ga mai gonar akan 'ya'yan itatuwa قد بدا سلاه da haƙiƙa gyaruwarta ya bayyana على أن يكفيه إياه bisa cewa shi wanda aka yi mu'amala da shi shi musaƙin ko muƙarar wato ah, zai zai ijewa shi mai gonar wahalar ah, kula da gonar shi ne yanzu zai tsaya ya yi masa duk aikin da ake bukata ويجزه له in ya nuna shi zai yanke masa بمنزلة الدنانير ya zama kenan kamar kuɗi ne da dirhamai da ya bashi
نعم وليس ذلك بمسلم irin wannan ba musaƙa ba ce shi yasa ya koma babin ijara وإنما المساقى da da ita musaƙa ما بين أن يجز النبيل na hal- tsakanin a yanke 'ya'yan bishiyar dabino إلى أن يج- إلى أن يطيب الثمر har zuwa a ce 'ya'yan itatuwa sun gama nuna ويهل بيعه a ce za- ya halatta a siyar to sannan ne ake musaka an yanke wa'annan 'ya'yan yanzu dabinan bishiyar dabinan ba wasu 'ya'ya a kai ba wasu 'ya'ya a kai to shine za a kira wani amili a ce to zo ka kula da wannan har a ce 'ya'yan kuma a ce 'ya'yan sun nuna in ya so a 'ya'yan kai za a baka kaza to a sannan da yake ya halatta amma ga dabinan ana gani kuru-kuru a kai a ce kuma zo ka wannan ai ya zama sai dai a yi ijara ba dama a ce za a yi saka
قال مالك imam malik ya ce ومن ساقى ثمرا في Well- أصل wanda ya musaka a kan bishiyoyi da ke cikin wato wani gindin da bishiya ‘ya'yan bishiya ‘ya'yan bishiya da ke jikin gindin قبل أن يبدو سلاه kafin a ce gyaran ya bayyana gyaruwarsa ya bayyana ويهل kafin بيعه a ce sai da shi ya halatta تلك to wannan ma musaka ce da ainihinta ja'izatu wadda take ta halatta da aka faɗa a baya cewa ana musaka akan ya'yan dabinan da basu riga sun fito ba ko ka a ɗauka sai iyaka nan ne a'a ko da ma sun fito amma da sharaɗin ya zama basu gama nuna ba matuƙar sun gama nuna to shi ne aka ce ba dama a yi musaka
قال مالك imam malik ya ce ولا ينبغي أن تساق الأرض ba daidai bane a ba da ƙasa wadda take ba wani dashe ba wata shuka a cikinta a matsayin musaka وذلك wannan kuwa أنه يهل لصاحبها saboda ya halatta ga mai ita الدنانير والدراهم ya ba da ita sufuri a da a ba- a bashi dinarai ko da rahimai وما أشبه ذلك da abin da ya kama da wannan daga kuɗi wanda yake abin sani A- amma yanzu in aka ce za a ba da ita musaka to ai ya abin ya koma ga me ya koma ga ya ba da hayarta amma za a biya shi da abin da aka noma a cikinta tun da wannan sharaɗin da aka cewa to za a raba 'ya'yan itatuwan kaza shi wanda aka ba shi ya zama kamar biyan sa haya ƙasarsa tun da dai bai shuka ba bai kome ba shi aminin shi ne zai shuka ko zai da shan ko zai da abin da zai yi ya zama kenan kamar ya karba hayar ƙasar ne amma kuma a maimakon ya biya da kuɗi zai biya da abin da ya noma wanda ko an yi hane daga kira'ul arri ma tumbitu a ce za a karba hayar ƙasa a biya hayar da abin da ƙasar take fitowa ba daidai ba ne a shari'ance a ce ka karɓi gonar da za ka noma masara نعم da ita a ce shi mai gonar za ka bashi buhun masara ne ba daidai ba ne saboda masarar ce ta yi kai ka gama sa masarar taka ka gama wahala duk da kai amma ya zama wanda za ka samu ba ta kai buhu ɗaya ba an yi kaka kenan kaga an yi gara ne babba sai kuma ka riga ka ɗauko wa kansa ka bashi buhu guda Eh, amma idan ya zamo kuɗi ne za ka bashi to kuma wannan kasuwanci ne kasuwanci ko ko a ci riba daban ko a fadi yayin wannan ko kamar musaya ko kai to قال imam malik ya ce فأما الرجل الذي يهدي أرضه البيضاء بالثلث amma wanda zai ba da ƙasarsa wanda ba komai a kanta ma'ana ba a yi shuka ba ba a yi dashe ba shi wanda ya karba shi ne zai shukar ko zai dashen a akan cewa to abin da aka samu daga gona za a kasa uku a bashi kashi ɗaya ko za a kasa hudu a bashi kashi ɗaya daga abin da ya fito daga gare ta to irin wannan yana cikin abin da gadari ya shiga masa domin noma wani lokacin sai zama ya kaɗan akan yi shuka ya zama abin da za a girba ko irin da aka shuka bai kai ba wani ya zuwa Allah kiyaye wani lokacin kuma yana yawa sai a shuka kwana ɗaya amma a girbi buhuna da yawa a girbi buhuna da yawa ta yi ma gaba ɗaya ba a samu komai ba gaba ɗaya ko irin ma ba a samu ba ko irin da aka shuka ba ba a samu ba wani yanzu bin da zai zamo shi mai ƙasar ya bar karɓar kuɗin haya wanda yake sananne wanda irin wannan karɓar kuɗin haya ne sananne ya dace gare shi a ce ya ba da hayar ƙasar sakon gonarsa da shi ya rigi wani lamari wanda yake akwai garari a ciki shine a cikin abin da aka girba ga abin da za a bashi amla da bai tabbatar ba abin nan zai samu kaiwa ko ba zai samu kaiwa ba irin wannan shine abin da ba a so Dahi dai wannan kamar mutum ne da ya soci a ma'aikaci cewa yin tafiya da wani abu sananne Rizista jaral ajira sannan wanda ya hayi ɗan wanda aka haya ɗin don yi aiki ya ce hallaka an uɗiyaka ushura ma arba'u fi safari haza ka yadda cewa in baka ushirin abin da zan samu riba a tafiyan nan a matsayin kudin hayaka kudin biyan kalarin aikinka to wannan bai halatta ba wala bai dace ba in za a yi irin wannan a yi bisa abu wanda ya sananne amma an ce ushiri ko rubu'in abin da na samu riba wannan abu ne a rufe ta yi zama ya samu riba ta yi zama bai samu riba ba ta yi samu riba da yawa ta yi ta zama ya kaɗan ya wato ya ce masa da su yi da shi zan baka dubu ishirin za ka kwatar ka yi wani siyayya ga kuɗin motar ka ga kuma dubu ishirin zan baka sai kuma daga baya ce a a maimakon haka abin da za ka so in ka kawo in an siyar riban da aka samu zan baka kashi goma cikin ɗari a ciki to wannan bai dace ba wancan na farkon shi wannan ya halatta saboda a mai aikin wanda aka tura ya san me zai samu daidai wanda aka yi wasiyayyar nan wanda ya aike shi ya ci riba ko bai ci riba ba ribar da ya ce ya kaɗan ce ko mai yawa to duk wannan da ya halatta amma yanzu a ce a'a a cikin ribar ne za a biya shi to wannan garari ne tunda ta yi a samu ribar ta yi ba a samu ribar ba imam malik ya ce ba daidai ba ne mutum ya ba da kansa haya ko ƙasarsa gonarsa ko jirgin ruwansa sai fa da abu wanda yake sananne dole wanda zai aiki a biya shi ya zamo an kalkale me za a biya shi ya san haƙiƙanin abin da za a biya shi shi ma wanda zai biya din ya san haƙiƙanin abin da zai biya haka nan wanda za zai ba da haya ƙasarsa ko gidansa ya zamo ya san me zai za a biya shi ko shi ma wanda ya karɓa ya san me zai biya haka nan jirgin ruwa ko kuwa zamanance a ce mota to lallai wanda zai karɓi hayar motar ya zamo ya faɗa wa mai motar ta zazan ba amma ba lafta masa kaya ya lafta mota kaya sai an ga kuma a zo ana rikici a wajen biya ba ka cuce ne ba ka cuce ka ga to ne za a nema wahala ya za a yi haka to in a tun farko an daddale ai shi kenan an yi maganin faruwar irin haka ba za a ce a bar wannan abin da aka ayyana ba zuwa wani abu can na daban ba za a bar wannan din zuwa wani abu can na daban ba imam malik ya ce an bambance ne tsakanin ba da musaka a bishiyar dabino da ƙasar da take ba komai a kai ƙasar da take ga bishiyoyi na dabino aka ce ya halatta a ba da musakarta a ba wanda zai aiki kula da dabinan nan ya nemi su bar ruwa in irin wanda ake wa ruwan ne hassi ƴaƴa a yanke ƴaƴan a cikin ƴaƴan a kasa kaza a bashi kashi kaza a to aka ce wannan da bambanci da inda yake gona ce ba bishiya ko ɗaya a ciki a kira wani cewa to ka zo ka dasa bishiyoyin in ya so in bishiyoyin da ka dasa sun yi 'ya'ya a'yan nan in an yanke su ko an sauke su a raba kai da kaza shi mai gona da kaza aka ce akwai bambanci a nan أن صاحب النهر saboda shi mai dabinan لا يقدر على أن يبيع ثمرها bai da ikon ya ce zai sai da 'ya'yan dabinan nasa حتى يبدو sai سلامه sun fara nuna وصاحب الأرض shi mai ƙasa يكريها yana da damar da ko yukuriha yana da damar ya ba da ita haya نعم وهي أرض بيضاء alhali tana ƙasa fili fetal ba a shuka komai ba لا شيء فيها ba wani abu daga shuka a ciki yukuriha daga akara ne akaral arra ana cewa akaral arra ya ba da haya istakara ko ya nemi a bashi haya ya karba haya Eh, akwai mukuri akwai mustakari to قال مالك to ya kwasa shi nan mutum ya kwasa
اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين
بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم